الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذامي درسي درسي ننو كنا أتكن كراتم ألفية شرح ألفية نأربعين ذامي تاش درسي نأربعين ko da yake kamata ya mu tsayar da karatun alfiya ya zama ta wannan shine darasi na biyu na zawabitul jarh wa ta'dil mu gama zawabit sai mu koma mu ci gaba mu dora akan alfiya kamar yadda muka yi na maraqis su'ud ko yau nawa ga wata yau 24 ga watan jumadal ula hijira ta 1439 wadda ta yi daidai da ranar 11 kenan 11 ga watan biyu shekara ta 2018 ta miladiya mun fara cewar mun ce al'asul ƙa'ida shine a a takdimul ana ƙaddamar da jarhal mubham ala ta'dilul mubham shine wannan ƙa'idar da muka ɗauka ko amma wannan muƙayyadun bi dawabit al-jarh wa ta'dil kuma ana kaddamar da jarh al-mufassar ana kaddama ana karban al-jarh al-mufassar afwan ana karban al-jarh al-mubham ko idan ya zamanto babu ta'dil ko in ya zamanto babu ta'dil al-asl shine taqdim al-jarh al-mufassar ala ta'dil wannan shine ka'idar taqdimul jarh mufassar ala ta'dil al mubham wa taqdimul ta'dil ala al jarh al mubham wannan shine ka'idar ana kaddamar da al jarh al mufassar akan at ta'dil al mubham an an gane ko kuma ana kaddamar da at ta'dil ala al jarh al mubham al jarh idan kana mubhaman ana kaddamar da ta'dil akan sa wannan shine ka'idar da aka tsauka amma aka ce wannan muqayyad bi dawabitil jarh wa ta'dil ana kayyade su da ka'idodi na aljarh wa ta'dil muka ce wannan dawabit din suna da adadi ne na farko mun yi al-dhabit al-awwal shine lura da manahijul a'imma mun ce a'immatul jarh wa ta'dil ana sannafa su zuwa gida uku wanne ne gidajen المتعنتون كوكما المتشددون المعتدلون المتساهلون to misalin suwaye misalin almutashaddidun me ake nufi da almutashaddidun tukuna masu tsanantawa yawa idan mutum ya kuskure ɗaya ko biyu na safuhu na'am misalin su ابن معين شعبة يحيى بن سعيد القطان وتكركة ابن القطان إن كش ابن القطان أن أبو جمع لما حديثي زي اختلاط دا أبو الحسن ابن القطان من إحكام الأحكام من أبنا ونن من ونن wannan littafin sannan da ya yi akan ahkamul kubra na abdul haq bayanul wahmi wal iham mai bayanul wahmi wal iham shine in kaji an ce ibn al-qattan ana nufin abul hasan ibn al-qattan al-fasi dan maroko ne shine yayi bayanul wahmi wal iham akan kitabun al-ahkamul kubra na abdul haq al-ishbili amma shi wannan al-qattan ake ce masa in kace ibn al-qattan sai a tafi zuwa ga wancan abul hasan ibn al-qattan saboda haka yahya ibn sa'id al-qattan wani mutashaddid an faɗe shi an-nasa'i suleiman ibn mihran amash fa kenan ai baya cikin ba ma ya cikin ba a kawo shi a cikin a tabaka din ba ya cikin wanda manhajin sa ya bayyana abu hatim ar-razi ahsant abu hatim ar-razi da kuma wanne ba baitun sai dai kawai ku kiyaye su da ibn hibban wajen wajen me ibn hibban wajen me wajen jar wajen jar to tabaka ta biyu manhaj na biyu sune al-mu'tadilun ko al-mu'tadilun misalun su imam ahmad البخاري نعم عبد الرحمن ابن مهدي أها. علي ابن المديني an ce sufyanu thauri wa ce sufyanu thauri eh sufyanu thauri aha addara qutni abu dawud as-sijistani aha wani ne kuma qarin din abu hatim ar-razi qarinul bukhari a wani atabaka ɗaya su abu zur'a abu zur'at ar-razi to sannan manhaj na uku sune al-mutasahilun ko al-mutasahilun to su kuma kamar suwa kenan a tirmidhi na'am a abul hasan addar qutni fi ba'd al ahyan al ijli al ijli ibn hibban menene misalin tasahul din ijli al ijli me misalin tasahul din kai wannan katuwar moda haka ba ni ba ni ba komai to kuma kara za kai na'am me misalin menene misalin tasahul din ijili ba ku rike ba al'ijili eh ya ka na ambata muku misalin su wanda a shi Sheikh Abdul Aziz ya kawo a kaga yace a kuduba a shafi na 47 a hashiya yace wa yadhhar tasahu wa yadhhar tasahul al-ijli fi al-umur al-taliya awwalan itlaq thiqa ala as-saduq faman dunahu as-saduq faman dunahu sai ijli yace masa thiqa to wannan ai tasahul ne bi ma'ana wanda yake hadisin sa hasan ne shi a wajen sa sahih ne kaga wannan tasahul ne na biyu itlaq la ba'sa bihi ala man huwa da'if da'if ne amma sai ce la ba asabihi bi ma'ana kaga wanda yake hadisin sa da'if ne shi sai ya karbe shi ya kafa hujja da shi ba ma ya taqawwa ba yuhtaju bihi laysa bihi ba sai yuhtaju bihi na'am muna cikin dawabitul jarh kun duba shafi na 47 a hashiya kun gani rabi'an توثيق مجهول الحال ومن لم يروي عنه إلا راو واحد wanda yake majhulul hal ne kuma ba shi da da kuma wanda yake majhulul ain sai ya mai da shi fiqa shi ma kamar inda ibn hibban yake to me me tasahulin ibn hibban shi kuma a san shi ne aha فهو ثقة كل من لم يعرف بجرح فهو ثقة عندنا هكا ابن حبان يجي وانا شيء تساهل لنسا سوى الأصل في المسلمين العدالة أحسنتم تو كن غاني مناهج الأئمة ما فائدة سنو وانا مناهج منهج دم ايش الفائدة من هذا التقسيم
to sai ka duba ka ga mutane wata jin mai suka faɗa mutsayi mai suka faɗa a kan shi ɗin da za ka tarjihi mana
ba wayin aka yi jarhi ba a hassan yani karabta ba an aka yi jarhi ba idan aka samu ta'aro tsakanin ta'adil wa tajri ka zo za ka yi tarjihi ka samu maganganun sun ci karo da juna to sai ka duba idan waɗanda suka yi tawfiq ɗin nan mutashaddidun ne kuma waɗanda suka yi ta za'if mutasahilun ne ko mu'tadilun to nan me za ka yi kawai fiƙa ne ko ba haka ba masu tsanantawa ma sun ce fiƙa ne don wani ya rauna na shi za ka saurari maganarsa bayan kuma shi aslan ma mai tasahul ne ko ba haka ba idan kuma saɓani in ya zamanto waɗanda suka waɗanda suka suka ba suka yi masa jarhi mutashaddidun ne amma kuma waɗanda suka yi masa tausiƙi su kuma mutasahilun ne to ya za a yi eh no ba mutlaƙan ba ba mutlaƙan ba ba za a karɓi tausiƙ ɗin gabaki ɗaya ba kuma ba za a karɓi tajrih din ba gabaki ɗaya ba sai da a ce hasan sai dai a ce to wannan sai ya zama tofi manzila bainal manzilatayn shine hasanul hadith eh shine sai hadisin sai ya zama to min qabilil hasan sannan idan kuma aka samu ta'arud aka rasa wanda za a dauka to a nan wajen sai a duba a ga daga cikin akwal din wanne ne yafi kusa daga qaulin al-mu'tadilun sai a aiki da shi shine fa'idan sanin wannan taqsim din kuma za mu zo a cikin ƙarshen littafin lokaci zai zo da zan baku ku je ku karanta tarjamar Isra'il ibn Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i wanda ya kawo shi ka namuzaj da ya tabbaka wannan manhajin a kansa to za ku karanta ne ku fahimta sannan a kowa zan ba shi rawi wanda zai ɗauke shi ya bi wannan manhaj ɗin da aka yi ya ga aqwalul jarh wa ta'dil akan rawin sannan ya farzun su kamar yanda aka yi na Isra'il ibn Yunus ibn Abi Ishaq sannan ya fitar da natija tasa wannan shine wato al-tatbiq al-amali ga ka'ida ga ta'amulin jarh wa ta'dil amma sai mun gama dawabit sai mun gama dawabit nam Abu Awwab
kan kuma to shi ta'aruf din baya faruwa kenan tsakanin al-mu'tazilun wal mushrikun a zai iya faruwa tsakanin kowa ai fi kulli rawi za ka iya samun tabarubul aqwal fihi tsakanin tawfiq da tajri kuma tayuma waɗanda ma suka yi din ma magana a kansa aslan ma ba a yi tasnifin su ba kuma wannan tasnifin wanda aka yi kenan akwai wanda ba a yi ba akwai wanda ba a yi tasnifin su ba akwai wanda ba su da manhaj su ne ake ce ma al'aimmatul akharun su ba su da manhaj yauwa akwai wata tambayar kuma wanda yake mun yi wancan karon ta yaya ake sanin manahij din a imma ta yaya ake sanin cewa wannan imam din mutashaddid ne ko mu'tadil ne ko mutasahil ne sai itibarin maganganun magabata
itibarin maganganun magabata a a qarib na'am bistiqra'i amalihim eh ɗaya daga ciki kenan istiqra wanda su ne kamar a wannan zamanin kenan amma wannan ma- a- hawa na biyu kenan akwai wanda yake shine a hawa na farko ai shi din ne istiqra din Eh? A- akwai a, ka kusan fada abin nan Mu- Mu'adh- Mu- mustafa ba wai aqwal mutu a'a tansisul a'imma tansis si nassi su ce fulan mutashaddid fulan mu'tadil fulan mutasahil suna faɗa kamar imamu zahabi ya ce amma ibnu hibban fahuwa ƙasafun fahuwa menene ya faɗa ma a kansa a abin da wannan akwai magana na kawo muku na ɗauko a cikin mizan al'itidal har ya ce ka an har ya masa magana mai zafi ya ce ne mu kyale dai wannan ibarar gashi nan ku duba a shafi na 46 ya ce turafu manahijul a'imma bi tariqain nassul a'imma dhawi tatabbu'i wal istiqra ka dhahabi wa ibn hajar ala dhalik shine wanda na ambata muku kun gane sannan na biyu ad-dirasatul mu'asira li juhudil a'imma wa manahijihim fil jarh wat ta'dil wanda wannan ba a cika samu ba gaskiya ba shi ba shi kawai zan sha ci shukran barakallahu khairan kofi na biyu sai a sa kawo ba to yanzu zamu je mun mun gama da adabitul awwal zamu je adabitul thani na'am alhaji hamza gashi nan safha tham- ah, 48 الثاني آه. كل طبقة من طبقات النق... من طبقات الر- نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط
بسم الله آه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يقول المؤلف رحمه الله الثاني نعم الدراسات المعاصرة a'a ka shiga cikin ah, ka shiga hashiya ne ka koma sul ka koma nassin Mm. safa da take binta آه، كل طبقة من طبقات ya kamata duk wanda ba shi da littafin nan ya kokari ya samu shi yana da muhimmanci sosai in dai gaskiya dan a saya- dan a fahimci jarhuwar ta'dil din nan wannan shine in ba haka ba za mu yi karatun sa ne kamar yadda kawai ake karatun mustala a a wajen waɗanda ba yan hadith ba Mm. amma in dai ana son a fahimci jarhuwar ta'dil sosai ya kamata mu karanta ya kamata kowa ya zama tuya da littafin nan kuma mu fahimce shi na'am asani الثاني كل طبقة من طبقات نقاد الرجال ya ce na biyu a, wato ka'ida ta biyu zabit na biyu dukkan wata ɗabaka daga ɗabakar waɗanda suke wato jinjina masu riwayar hadisi waɗanda suke magana akan karɓarsu ko rashin karɓarsu su ne annuqad لا تخلو من متشدد ومتوسط ba za ba za ta rasa wanda yake mai tsanantawa ba da wanda yake kuma wanda yake na tsaka-tsaki a kowace tabaka bukari ga faruk can to to shikenan to sai an ka to shikenan na'am ومن الأولى فمن الأولى الطبقة تفرقه شعبة بن الحجاج a shu'bat ibn al-hajjaj wato ya sanya su ne farkon tabaka saboda abin da yasa wato limadha shu'ba shine farkon me yasa aka sai su tab- su shu'ba su ne at-tabaqatul ula bayan an yi an yi magana akan jarh wa ta'dil tun kafin su kafin su shu'ba an samu wanda suke magana akan jir- jarh wa ta'dil kamar yanda ibn sirin ya ce lam yakunu yas'aluna 'anil isnad hatta waqa'atil fitna kaga muhammad ibn sirin yana da tabaka yana tabaka din malaman a- a- malaman malaman shu'ba tunda shu'ba ma bai riski ibn sirin ba ya riski qatada amma bai riski muhammad ibn sirin ba to saboda haka tun kafin su aka fara amma me yasa aka dauke su shu'ba sune tabaqatul ula akwai wanda zai tuna abu- akwai wanda zai iya akwai wanda zai iya takhmin me yasa su ba su ne farkon wanda suka fara magana fil rijal ba amma aka ɗauke su a cikin attabaqatul ula minan nuqad na'am ana saboda bayan kamar rubuta abin nan, abin da ya shafi masaka
ana magana an rubuta mustala a lokacin malam ba da masi mustala fa sai farkon fa wanda ya rubuta mustala wani ne farkon wanda ya rubuta mustala kafin ibnu sala a a rama hurmuzi rama hurmuzi mm. abubakar min ah- min tub- min ulama a wani karni wa- yaushe rasu karni na hudu to ka gani to shi uba kuma fa karni na nawa yake yaushe shi uba ya rasu mun karanta ya sanya a bracket hannun kica ko kula da tawarihul wafayat dinnan shu'uba mutawaffa 160 Hmm, karni na biyu qabla malik Eh, kar mu dauki lokaci abinda yasa shu'uba aka dauke su sune tabaqatul ula dan saboda su ne waɗanda suke takallamu fi kathirin minar rijal amma waɗanda suka yi magana fi rajul wa rajulain wa thalatha su yawanci ba za a iya tasnifinsu ba kamar malik a tabakar su yake amma ba a yi tasnifinsa ba domin malik baya cikin waɗanda suka yawaita magana fil rijal duk da yake ana itim- ana dogaro da maganarsa a cikin jarhuwar ta'adil amma abin da yasa aka ce su shu'uba su ne tabaqal ula a tabaqatul ula kafin su waɗanda suka yi magana fil rijal maganar su ba ta yawa ba an fahimta to shi yasa aka ce wa min at-tabaqatil ula wannan ba yana nufin su ne farkon wanda suka fara magana a jarh wa ta'dil ba abin yasa nake so ne muku wannan tambayin kenan ba wai su ne farkon wanda suka fara magana a jarh wa ta'dil ba a'a a cikin wanda ake tasnifin su saboda maganar su fi kafirin min rijal to su ne shi- su ne tabaqa ta farko na'am وسفيان الثوري to kaga faminal ula na farkon su sufi a, a- a- akwai shu'ba ibn al-hajjaj wa sufyan ath-thawri وشعبة أشدهم to wa shuba ashadduhuma shuba shine mutashaddid saboda haka in ka tashi maganar sai ka duba a kowane tsabaka sai ka ce a tsabaka ta farko da waye da waye suke magana akan wannan rawin me fa- ab- fa'idar ka sannafa su a bisa tabaqat ɗinsu na rayuwa a tabaqatut tarihiyya saboda waɗanda suka yi magana akan rawi wanda suke a tsabaka ɗaya to kusan saninsu da wannan rawin ɗaya ne saboda mulabasat ɗin kusan ɗaya ne an fahimta amma in ka ɗauki alal misali maganar da sha'uba ya yi a kan rawi rawin da watakila sha'uba ya san shi sai ka zo za ka yi muƙaranar maganar sha'uba da maganar kamar bukhari wanda almajirin almajirin sha'uba ne da ya magana akan wannan rawin iliminsu zai zamanto daidai bai zamanto daidai ba to shi yasa sai dai ka ce za ka yi mukaranar maganar shuba da maganar wanda yake tare da shi a tabaka wanda yake tare da shi a tabaka me tabaka wato ma'ana shekarunsa na rayuwa sun haɗu akan malamai da almajirai Eh, an fahimta to shi yasa din ake raba su tabaka tabaka saboda haka tabaka ta farko shu'ba to wanda zaka daidai wanda zaka auna maganar sa da shi shine wanda yake a tabakar sa shine Sufyan al-Thawri to sai ka san cewa to kuma fa shu'ba mutashaddid ne Sufyan al-Thawri mutawassit ne an fahimta na'am arama kafala ya zamu wacce hadda wannan magana riwayatul aqran la tuqra za mu zo babit ne yana cikin dawabitul jarh wa ta'dil tuqra wala tuqra ba koyaushe ba ne yanzu kaga kamar ibn ishaq ƙarin ne ga malik ya yi magana a kan malik ya ce ituni bi bi ilmi malik fa'ana bai taruhu ku kawo min ilimin malik ne ni ne wanzamunsa ni zan yanyanka shi haka wannan bai tasiri a kan malik ba don a ɗauke shi kan cewa eh ibn malik ibn ishaq sahibu tarih sahibu sira muhammad ibn ishaq amma maganan malik ta yi tasiri akan ibn ishaq shi kuma ya ce dajjalun minar dajajila haka ya kira shi kuma tasiri a kansa saboda mai saboda imamat malik duk da yake ƙarin ne amma ba ɗauki wannan maganar ta malik akan kalamul aqran ba amma akwai misali zai zo mana shi yasa sanin dawabit din yake da muhimmanci yanzu kai ka kawo wannan kaga nazar ne sahih ta yaya za a yi a ɗauki maganar wani akan wanda yake sun yi zamani guda wataƙila akwai munafasa akwai irin hasada ta malamai kasan an ce malamai wajen hasada kamar abin nan kamar mai ake cewa musu ya sunan attais kamar bunsuru to shi yasa ake cewa kalamul aqran yutwa wala yurwa naɗe shi ake ba a ruwaito shi amma laisa ala itlaqi ba koyaushe bane akwai lokacin da ake yin tibarinsa to shi za ake buƙatar sanin dawabit din ai ka san yaushe zaka ce wannan maganar aqran ne yaushe zaka ce wannan ba maganar aqran bane eh na'am ومن الثانية daga tabaka ta biyu يحيى القطان yahya ibn sa'id al-qattan وعبد الرحمن بن مهدي da abdurrahman ibn mahdi duk su biyun almajiran shu'ba ne almajiran sufyanu thauri ne kuma almajiran malik ne na'am
ويحيى أشد من عبد الرحمن a yahaya ya fi tsanani bisa abdurrahman ibn mahdi Aha.
ومن الثالثة daga tabaka ta uku يحيى بن معين da akwai yahya ibn ma'in والإمام أحمد da imam ahmad ibn hanbal ويحيى أشد من أحمد yahya ya fi ahmad tsanani ومن الرابعة a tabaka ta hudu أبو حاتم akwai abu hatimin razi والبخاري da akwai bukhari وأبو حاتم abu hatim ashaddu min al-bukhari ya fi bukhari tsanani kun ga haka suke tabaka tabaka na'am irin yanda imam bukhari yake eh wajen tsantsayin karbarwa a'a ahsant gara da ka kawo wannan akwai sharadi na sahih na siha akwai sharadi akan akan karban rawi wannan manhaj din akan aljarh wa ta'dil ne ba a tasahih wa tad'if ba tunda tasahih wa tad'if yana da shurut ai ba kawai adalar rawi da dabt ɗinsa ba ko akwai batun ittisal to kaga shi buhari sharaɗin sa wajen ittisal shadid sai ya tabbatar da sama tsakanin rawi da shehinsa sabanin ba zai ta- ba zai taƙaita da mu'asara ba kaga wannan sharaɗi ne shadid to amma wannan sharaɗi ne fit tashih to amma a babin kar- jarhin rawi to buhari mu'tadil bukhari mu'tadil sannan kuma kamar yadda za ka gani bukhari yana zaben alfaz ɗinsa a cikin alfaz ɗin nasa ma baya faɗan ba za ka taɓa ji bukhari ya ce kazzabun wabba'un da sauransu ba sai dai ce fihi nazar ko sakatu anhu Mm. Mm. ko kuma ya ce munkarul hadith duk waɗannan in ya ce la ta riwayatu anhu Mm. na'am والفائدة من معرفة ذلك to yawwa to kamar kun ga kowane babit sai ya gaya maka me fa'idar ka san wannan babit din yace fa'idar sanin wannan طلب المقارنة shine neman daidai neman aunawa بين أقوال النقاد tsakanin maganganun manyan malaman nan na jarhuwar ta'dil من الطبقة a ɗabaka ɗaya في حكمها على الراوي a cikin hukuncinta akan rawi ka ce 'yan ɗabakar farko me suka ce akan wannan rawin 'yan ɗabaka ta biyu me suka ce akan wannan rawin 'yan ɗabaka ta uku wato kaga haka manhajiya ce ake koya maka Hmm? duk malamanin da kake ji suna cewa fulanun da'if ko fulanun thika idan suka yi manhajiyar da suka bi kenan ba wai kawai faɗa suke haka kawai ba Hmm? musamman dai wanda suka zo irin su al-zahabi da ibn hajar wanda za su zo su fitar da hulasar magana akan rawi bina'an akan maganganun magabata to da wannan tafkirin suka bi to shine ake nuna maka kai ɗalibin hadith in za ka yi jarhuwar ta'adil ka bi kai ma wannan manhajiya an fahimta na'am
قال الحافظ الذهبي الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي رحمة الله عليه يتي عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي كان هو ويحيى القطان يا كسنشي دشيد يحيى القطان قد انتدبا لنقد قد الرجال- انتدبا قد انتدبا لنقد الرجال sun kafa kansu a wajen wato jinjina ma- ma- ma- masu riwayar hadisi وناهيك بهما جلالة سن- ونبلا وعلما وفضلا sun ishe ka sun ishe ka wa'annan su su biyu wajen girma da ɗaukaka da ilimi da falala
فمن جرحه don haka duk wanda suka su suka haɗu akan su kasa su su biyu لا يكاد la ya kadu wallahi yandamilu jarhuhu wallahi wallahi da wuya wannan ciwon nasa ya warke an san indimal ko shine ciwo ya zama to ya warke eh, da wuya ya tsira in dai suka haɗu akan sukarsa na'am
ومن جرح wa man wathaqahu wanda ku suka amintar da shi فهو الحجة المقبول to wannan shine hujja abin karba
ومن اختلف ومن اختلف فيه wanda kuma suka yi sabani a kansa اجتهد فيه.
ujituhi da fi amrihi sai a yi kokari wajen sanin hukunci a kansa sai a ijtihad ونزل عن درجة الصحيح إلى الحسن sai ya- sai ya faɗi daga darajar sahihi ya zuwa ga darajar hasan ma'ana ibn mahadi ya ce masa fiqa a yahya al-qattan ya ce masa da'if to ba za ka ce fiqa bane ba kuma za ka ce da'if bane to sai ya dan yi ƙasa sai kai ƙasa da shi sai ya zamanto daga darajar sahih ila darajatul hasan na'am يتوقف في قبول to الحديث.
wannan wannan ah, zabit na na- na- mun gama da zabit na biyu akwai tambaya akan wannan zabit din eh shine mutashaddid din ɗayan kuma mutawassit yayi muqarana ne tsakanin mutashaddid da mutawassit ai kaga abin da ya faɗa kenan kullu tabaqa min tabaqatin min tabaqatin qadir rijal la yakhlu min mutashaddid wa mutawassit kaidar da ya kawo maka kenan yayi shiru akan mutasahil shi a mutasahil ba lalle a kowane tabaka a same su ba na'am
الثالث الثالث na uku يتوقف في قبول الجرح إذا خشي أن يكون باعثه الاختلاف بالاعتقاد أو المنافسة بين الأقران to ga maganarka ana tawakufi ana tsayawa ba a zartar da hukunci a wajen karban suka idan aka ji tsoron cewar ba'ithuhu abinda yasa aka yi wannan sukar al-ikhtilaf fil i'tiqad sabani ne wajen itikadi Mm, sabani ne wajen itikadi kun ga batun yau aka fara ba Mm, batun yau aka fara ba don haka a baka tab- zaka- baka taba tsammanin kamar yadda yanzu baka tsammanin a dan izala ya ma dan dariƙa adalci ko dan a dariƙa ya ma dan izala adalci tun dama ake wannan Mm, to amma ba koyaushe bane sai sai idza idza a idza khushiya in aka ji tsoro cewa abin da yasa aka yi wannan sukar akan rawi din saboda sabanin itikadi awil munafasati bainal aqran ko kuma munafasa a neman wannan yafi wannan in gasa tsakanin waɗanda suke yan zamani wa- waɗanda suke a wato tsare ku mm, tsare ku waɗanda suke zo lokaci ɗaya ko matsayin su ɗaya Mm. na'am قال الحافظ ابن حجر kun ga wannan ka'ida ce kun rike ta ko Ah. na'am qala al-hafiz al-hafiz ibn hajar yace وممن ينبغي أن يتوقف يتوقف في قبول قوله في الجرح daga cikin wanda ya kamata wato a tsaya kada a karbi maganarsa a wajen sukar rawi
man kana bainahu wa bain man jarrahu adawa wanda yake tsakaninsa da wanda ya soke shi akwai adawa akwai gaba sababu hal ikhtilafu fil i'tiqad dalilin ta kuma wannan gabar shine sabani a wajen aqida
fa innal hadika domin dukkan haziki wato dukkan mai kokari wajen bibiyar maganganun malamai
idza ta'ammala na'am salba salba abi ishaq al-jawzajani idan yayi idan yayi idan ya lura da wato yankan a yankan abu abu ishaq al-jawzajani mai ahwalir rijal ash-shajara fi ahwalir rijal yana da littafi li ahli kufa ga mutanen kufa ga masu riwayar kufa ra'al adab zai ga abin ban mamaki wa dhalika wannan kuwa abin da yasa li shiddati inhirafihi saboda tsananin karkatarsa fil nasb fin nasbi a cikin kafa kiyayya ga ahlul bait wa shuhrati annasiba da kuma shuhuratu ahliha da shuhuran mutanen kufa bitashayyo to shi kuma saboda dan sham ne yana da aqiban na- ya karkata zuwa ga nasiba nawasib kuma kun san yanda yan sham suka kasance a zamanin banu umayya Um, a zamanin banu umayya idan ma mutum a cikin huduba idan liman a cikin huduba bai tsine ma ali da ahlul bait dinsa ba to sai a cire shi daga limanci sai da umar ibn abdulaziz ya zo ya canza wannan to kaga wannan su yan shi'a yanzu abinda suke nuna mutane cewa gabaki ɗaya ahal gabaki ɗaya musulmi abinda suke kenan bayan kuma wannan waɗanda suke wannan nawasib ne amma mutanen madina mutanen hijaz ba ruwansu da wannan don su suna kan abinda jama'a suke akai yan kufa sun karkata zuwa ga ahlul bait ga shi'a yan sham sun karkata zuwa ga muawiya da banu umayya saboda haka suka tsananta to shi abu ishaq al-jawzajani duk da yake malamin hadith ne kuma mimman yu'tamadu qawluhu fil jarh wa ta'dil ana karban maganar sa fil jarh wa ta'dil idan maganar sa ta zo akan masu riwaya yan kufa to sai ba a karbar ta jarh din sa saboda an san inhirafin sa an san manhajin sa
nasiba yana yana inhiraf ila nas ba za a ce minan nasiba ba inhiraf ila nawasib yana da karkata ya zuwa ga annasiba
فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلك don haka sai ka ga baya tsayawa baya ta baya ta wato baya yin tawakkufi baya tsayawa wajen sukar wanda duk ya ambace shi daga cikin su da harshe wanda yake mai suka wato mai kaifi وعبارة ألقى da kuma ibara wadda take sakinta baya tunanin ma menene eh, eh, ab- menene eh, me- me me za ta bayar da ma'anarta
حتى أنه إنه أخذ يلين مثل الأعمش har ma ya kai irin su a'amash ma yana ce musu layyin yana raunana irin su a'amash وأبي نعيم da abi nu'aym al-fadl ibn dukayn وعبيد الله بن موسى da ubaidullah ibn musa al-absi وأساكين الحديث wa asatin al-hadith da manya manya da da waɗanda suke su ne istiwanar hadisi su ne majinginar da da riwayar hadisi ya dogara in ka gama in ka rushe amash ka rushe kufa in ka rushe kufa ka rushe hadisai aha wa arkanin riwaya da rukunan riwaya فهذا إذا أعرضه مثله to أو أكبر منه to wannan wato maganar jauzajani idan wanda yake kamar sa ya yi mu'arada da maganarsa au akbaru minhu ko ma wanda ya fi shi فوثق رجلا sai ya ta- sai ya- sai- sai- sai ya amintar da sai ya wathaka ra- mutum ra- rawi ضعفه قبل- قبل qubilat التوفيق tawfiq qubilat tawfiq sai ya wathaka ya amintar da rawi wanda shi kuma ya ce rawin nan da'if ne qubilat tawfiq sai a karbi tawfiq din ba za a saurari maganar jauzajani ba
ويلحق به أب- wayaltahiqu bihi ويلتحق به a wanda kuma yake yake ruskuwa da shi shi ma ya aka sa shi a aji ɗaya da shi aljawzajani عبد الرحمن بن يوسف abdurrahman ibn yusuf بن خراج ibn khirash المحدث almuhaddith alhafiz فإنه muhaddith ne kuma hafiz ne فإنه من الله amma kuma an soke shi a cikin adalarsa fa innahu min gulati shi'a yana daga gulatu shi'a masu wuce iyaka a cikin aqidar shi'a
bal nusira ila rafi bal an dangana shi zuwa ga cewa rafidi ne kun ga wannan yana nuna muku a wato a akwai bambanci tsakanin na taba gaya muku bambanci tsakanin tashayyu war rafd ko wanda a, in kuna s- a- a a- a tarjamar a- a- aban ha? ba aban ibn taglib ba ko aban ibn abi ayyash ne a aban ibn taglib din ne eh aban ibn taglib a cikin mizanul i'tidal shi'iyun jald eh kwarai ya zahabi ya kawo yace a a shi'i a cikin urful mutaqaddimin shine wanda ya kaddama yake kaddama a ali akan sauran sahabbai to wanda yake almutasha wato alghali a cikin su shine wanda yake kaddamar da shi akan shaykhain amma a shi'i a shine wanda yake kaddamar da shi akan Uthman wanda yake an samu ma hatta daga ahlul madina waɗansu wanda suke wannan masu kaddamar da Ali akan Uthman wannan shine tashayyu bila ghulu amma tashayyu bi ghulu shine kaddamar da Ali akan Abubakar da Umar wannan shine ash-shi'i al-ghali amma a ba shine rafd ba ba rafd bane amma wanda ya kad- wanda ya hada tare da tsine masahabbai da zagin su to wannan ba shi bane wannan rafidiyun jald
wanda ya kafirta su a wanda ya kafirta su kuma ai wannan shi sai dai a ce masa gurabiya ma watakila ko wanda kan shi a wanda ya kafirta su eh shine wannan ai sun fi karfin rafida sai dai gurabiya na'am malam shi wannan ah, ibn yusuf din tare da wannan su ibnu khirash ibn abraman mm, ibn kirash yusuf ko mm. abdurrahman ibnu yusuf ibnu khirash na ci tare da wannan su fatash akwai anema adalcin karba a siya
shi ne shi ya saɗin ma ai act- ah, wato hakikatan shi ba ma za a karɓi maganarsa ba fil jarh wa ta'dil tunda aslan shi majruh ne shi majruh ne to sai dai a cikin wanda ya magana da shi wanda yake babu sabani akan itiqadi za a karɓi maganarsa ko ba za a karɓi maganarsa ba shi da tunda ka'ida shine idza khushiya an yakuna ba'ithuhu a- a- al-ikhtilaf fil i'tiqad in ana jin tsoro to inda ba a jin tsoro fa za a karbi maganar sa kamar shi ibnu khirash gaskiya a a- e- ibnu khirash afwan ina khalbin sa da Sulaiman ash-Shadhakuni Mm. ash-Shadhakuni shi wannan majruh ba a karban maganar sa hafizun lakinnahu muttaham ba a karban maganarsa amma ibnu khirash ana karba tunda ai ba kowane dan shi ba ko hatta rafida din akan karbi maganar su Mm, akan karbi maganar su idan ya zamanto cewar abinda ake gudu na tashayyu'un su bayana wato shi rashin- shi ma akwai mabhath akan wannan littafin la'alla in Allah ya sare da rai in mun in mun zo a, ko da yake mun riga mun tsallake wajen eh la'alla kai zamu zo shi a cikin yau maybe zamu je mu yi shi shine wato riwaya anil mubtadi' wani lokaci malamai sun ƙi riwaya daga wajen mubtadi ba wai don rashin amincewa da shi ba ko don tuhumarsa da ƙarya ko rashin amana abinda yasa suke haka saboda wajibin wato hajjirul mubtadi ƙaurace ma ɗan bida'a to shi kuma ƙaurace wa ɗan bida'a abu ne wanda yake yana sabawa da almakan wa zaman idan ya zamanto kaurace masa akwai fa'ida a ciki sai su kaurace masa in kuma kaurace masa babu fa'ida a ciki babu maslaha ko kuma barnar ta fi maslahar sai ake kaurace masa saboda haka babu hukunci kulli da ake yi akan wajen ta'amul tare da muktade abu ne wanda yake juyawa da almasalih wal mafasid Eh. to shi yasa za ka ga wani lokaci sai ka ji a shekul islam ibn taimiyya ya yi kyakkyawan bayani akan wannan a cikin almusawwada ta usul fiqh dinsa Mm. yake cewa abin nan wani lokaci mujibin raddin riwayar waɗansu mubtadi'a da malamai suka yi sun yi shi ne ba ta babin rashin amintuwa da fiƙarsu ba a'a ta babin wajibin addini cewa kamar ruwa ne wato a ga a ce kamar imam ahmad ya yi ruwaya daga wani dan bid'a ai wannan kamar zai zama to rudar da al'umma ne kamar ya karbe shi to kamar wani lokaci ta babin wannan suke eh na'am
فيتأنى في جرحه لأهل الشام to don haka sai a yi taka tsantsan wajen sukarsa ga malamai 'yan ahalus sham للعداوة البينة في الاعتقاد saboda bayyanannar adawa da take cikin itikadi na'am ويلحق بذلك to kuma abin da yake haduwa da wannan ka'idar ما يكون سببه المنافسة abin da yake dalilinsa shine gasa wajen samun matsayi
فكثيرا ما يقع بين العصريين الاختلاف بين العصريين الاختلاف والتباين lihaza wa gairihi da yawa abu yake faruwa tsakanin waɗanda suka yi zamani guda a- a- da yawa saɓani da kuma hannun riga yakan abku tsakanin waɗanda suka yi zamani da juna saboda wannan saboda wannan gasar
وكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل to dukkan wannan yana buƙatar a yi sannu-sannu a cikinsa kuma a zurfafa tunani a kai
وقد قال الحافظ الذهبي Ah, imam al-hafiz zahabi ya ce كثير من كلام الأقران da yawa daga cikin maganar akran waɗanda suke wato a tsare ku ba'dhum fi ba'd sashin su akan sashi ينبغي أن يتوى ولا يروى kamata yi a nade shi kada a ruwaite shi ذكره a jefar da shi ولا يجعل طعنا kada a sanya shi abun suka ويعامل الرجل بالعدل والقسط a yi mu'amala da mutum da adalci da tsa- da daidaituwa ونذير ذلك في التوثيق misalin wannan a wajen tawthiq ما ذكره الحافظ الذهبي أيضا shine abinda al-hafiz zahabi kuma ma ya faɗa أنه قد يكون نفس الإمام kad ya kunu nafasul imam wani lokaci wato a karkatar lima- malami wato numfashinsa فيما وافق مذهبه a cik- a wajen wanda ya yi muwafaka da shi a mazhabarsa أو في حال شيخه ko kuma a halin malaminsa ألطف منه altafa minhu sai ya zamanto akwai ɗan sassauci fi ma kana bi khilafi zalik wajen abin da yake da sabanin wannan an fahimta wanda yake tare da shi mutuminsa ne ya san cewa akwai suka a kansa in ya tashi zai soke shi sai ga ya dan ya dan sassauta kaɗan to shi ma a kula da wannan eh maganar masaba ta zo za ga dan ko kuma dan garin su eh, ko kuma dan garin su ne na'am Ah, to wannan ka'idar kun ga wannan babit din yana da muhimmanci cewa ya kamata a lura daga cikin manahijul a'imma a lura da waɗanda suke da inhiraf akan wata fi'a muayyana kamar shi aljauzajani idan ya zo zai yi idan ya zamanto wanda zai yi magana a kansa rawi ne dan sha a afwan rawi ne dan kufa ko kuma ibn khirash idan ya zamanto wanda zai magana a kansa rawi ne dan sha to sai a sai sai a sai sai a yi sannu sannu wajen maga- wajen karban maganarsa na'am a cikin dai a imma waɗannan su suka bayyana su ne suka bayyana su ake kawowa Ah, amma abinda ake faɗa kamar na imamun nasa'i da ake cewa wai fi wai yana da ɗan tashayyo shi ko kaɗan ah, ba haka ba ne ballantana a ce wannan ya yi tasiri a kansa abinda ya sa ya je muta- ya je ƙasar sham ah, ya same su karkatarsu ga ahalul bait ɗin ta yi yawa saboda haka sai ya rubuta littafin hasa'isu ali kuma ya karanta shi a can har aka so a yi masa rotsema saboda dan me zai zo bayyana falalar sayyidina ali a ƙasa wadda take gabaki ɗaya tasirin a a nasibanci shine ya ya- ya mai ita to har sai waɗansu suka ɗauka cewa annasa'iya mai karkata ne ya zuwa ga shi'anci shi ku ainihin tsabar ya- tsabar tabbatar da sunna ce ta sa ya haka ya zo ya ga bid'a ya yaƙe ta Mm. saboda haka cikin a'imma waɗannan dai su ne ake kawo misalansu amma wajen maganar akran kuwa yawanci misalin da akan kawo din shine kamar wanda na gaya muku maganar malik da ibn ishaq Mm. haka zalika maganar ibn ishaq da hisham ibn urwa
ba mu sirri da sahawi ba eh su ma amma ai ka san waɗannan su ba ba asrul riwaya bane eh su ma wannan duk duk shine irin wannan Mm. na'am alaikum salam Suna, ah,
haka shi ma shu'ba da sufyan thauri in suka hadu akan jarhin rawi shi ma layan da milu jar ai misali ya kawo a kowace tabaka a tabakar su imamu ahmad idan da ibn ma'in da imamu ahmad suka hadu wajen jarhi shi ma la ya kadu yanda milu jarhuhu wa haka za kowace tabaka na'am راجعا Ah, ka'ida ta hudu لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته ba a karɓar suka a haƙƙin wanda adalarsa ta yaya ta ta ta ɗaiɗaitu kowa ya santa wasu ta harar imamatuhu kuma jagorancinsa a addini ya zamanto mashuri ne sananne
ولذلك لا يلتفت في إلى كلام ابن أبي ذئب في الإمام مالك don haka ba a mai ba a ba a kallon maganar ba a waiwayen maganar ibn abi dhib akan malik muhammad ibn Muhammad- muhammad ibn abdurrahman ibn abi dhib yana daga cikin a- a- fiqat cikin tabaqal ula min talamid az-zuhri kuma wanda yake da zuhud sosai yayi magana akan imam malik ya ce malik yustatab wa illa qutil Eh, haka ya faɗa akan malik ya ce yustatab wai saboda bai riko da hadisin albayyan bil khiyar ba saboda ya ruwaito hadisin a cikin muwattasa ya ce laisa li hada haddun mahdudin indana ma'lumun indana to ya zai ruwaito hadisi ya ki aiki da shi sai ce yustatab wa illa qutil to amma wannan maganar حتى لو كبرت Eh, wa amma amma wannan maganar lam yaltafit ahadun ilai saboda imam malik shine wanda ake cewa idza balagal ma'u qullatayn lam yahmilu al-khabath Eh, idza balagal ma'u qullatayn lam yahmilu al-khabath don ji haka sukan fada sune ay sune man istafadat shuhur a- a- adala imam adalatuhu wa ishtaharat imamatuhu shine idza balagal ma'u qullatayn wadansu sukan ce musu qad jawaz fa haula qad jawazul qantara sun tsallake abin nan gada na'am نعم. ولا إلى كلام النسائي fi ahmad ibn fi ahmad ibn salih al-misri ko haka ba a karban maganar imam an-nasa'i a fi ahmad ibn salih al-misri ahmad ibn salih al-misri imam an-nasa'i yayi magana a kansa shi ma yayi suka a kansa amma ba a karbi maganar nasa'i ba tare da matsayin imam an-nasa'i saboda ahmad ibn salih al-misri a imam mashhur istafadat shuhuratuhu wa adalatuhu
لأن هؤلاء أئمة مشهورون domin waɗannan manyan malamai ne wanda suka shahara سار الجرح لهم don haka eh, wanda جارح لهم سار tsarar jarihu lahum mai suka gare su كالآتي بخبر غريب kama wanda ya zo da ha- khabar gharib hadisi gharib لو صح lau sahha لتوفرت الدواعي على نقله da ya inganta da zai sa a ruwaito shi alhadithul gharib ana karbansa wanda an san cewar ya kamata a ce kowa ya san shi an ruwaito shi sai kawai wani ta mutum ta fuskar mutum ɗaya za a karba alhadithul gharib ba ba a karbarsa ba to haka ma aljarhul gharib ba a karbarsa na'am
وقد صح عن ابن معين ya tabbata daga abdullahi daga yahya ibn ma'in أنه يتكلم في الإمام الشافعي cewa yana magana akan imamu shafi'i ولذلك don haka ne قال الحافظ الذهبي imamu al-hafiz az-zahabi yace
قد آذى ابن معين نفسه بذلك ibn ma'in ya cuci kansa da wannan maganar yayi makansa cut yayi makansa tabo
ولم يلتفت يلتفت الناس إلى كلامه في الشافعي mutane ba su ma waiwa gizancensa da yayi akan imamu shafi'i ba ولا إلى كلامه في جماعة wala ma ila maganarsa da yayi akan jama'a daga tabbatattun masu riwaya كما لم يلتفتوا إلى توثيقه لبعض الناس kamar ma yadda ba su yi waiwayi ma maganarsa da yayi ta tawfiki ga waɗansu daga cikin masu riwaya ba فإنا نقبل قوله دائما في الجرح والتعديل to mu dai dama muna karɓar maganarsa koyaushe a cikin aljarhuwar ta'adil ونقدمه على كثير من kuma الحفاظ muna k- gabatar da shi akan da yawa daga cikin manyan malaman hadith ما لم يخالف الجمهور matsawar bai saba ma wato gama garin mafiya yawan malamai jamhurin malamai ba a cikin ijtihadinsa فإذا انفرد بتوثيق من لينه الجمهور don haka idan ya kaɗaita da amintar da wanda mafi da wanda wato yawa yawan malamai suka raunana shi أو بتضعيف من وثقه الجمهور ko da raunana wanda yawa yawan malamai suka amintar da shi وقبلوه kuma suka yarda da shi الحكم لعموم أقوال الأئمة to hukunci ana yana tabbata ne ga maganar manya-manyan malamai wanda suke mafiya yawansu ba ga wanda ya yi shuzuzi ba wanda ya ratse ya zo da wani abu sabanin wannan
وفي مقابل ذلك to a kuma a kam- fi muqabil zalik a- abinda kuma yake hannun riga da wannan لا يؤخذ بتو... لا يؤخذ بتوثيق إمام لراو اتفق الأئمة على تركه ba a yadda ba a karba ba a karba hukuncin wani malami da amintarwa ga rawi da malamai suka yi da malamai suka yi ittifaki akan watsar da shi da rashin karbarsa
ولذلك أعرضوا عن توثيق الإمام الشافعي لإبراهيم بن محمد ibn abi yahya al-aslami maulahum shi yasa malamai suka bijire suka kau da kai daga hukuncin da imamu shafi'i ya yi a kan ibrahim ibn muhammad ibn muhammad ibn abi yahya al-aslami idan ka ji a cikin risala imamu shafi'i ya ce haddathani thiqa indi to shi yake nufi eh haddathani thiqa indi a wajensa thiqa ne to shi yake nufi risala lissafi sanar a risala cikin littafin barisa a afwan al'um a cikin littafinsa al'um in dai ka ji ya ce haddathani thiqa ko haddathani thiqa indi to yana nufin ibn abi yahya al-aslami matruk a wajen malaman hadith Eh, kun ji abin da hafiz ya ce a kansa ibn majah ya yi riwaya daga wajensa ko na'am ya ra- ya zauna tare da shi ya gan shi ai dan makka ne a zamansa na makka amma ittafaqal a'imma eh ibnu maja shine kadai ya ruwaya daga wajensa ibrahim ibnu muhammad ibnu abi yahya al-aslami abu ishaq al-madani matrukun min as-sabi'a mata sanata 84 wa qila 91 to na'am a to dama wane ne ayyar rijalil muhazzabu walasta bi mustaqin akhan la talumuhu ala sha'atin ayyar rijalil muhazzabu na'am gaskiya a nan ba za ta yi aiki da ke da aka tun da kamar mamu shafi yadda aka san shi Mm.
ce ya wasata rawi kuma ake ake kamar wani da yayi shudud ta ya aka shi kadai ya amince amma ko ya hado akan cewa a- a- kowa ya ittifaki akan cewa matruk ne shi ya karbe shi ya ma'ana ta wakar da aiwata kila shi yana da kwarar hujja da ta sa yake ganin cewar sai ya fassara da me- me me- me ka'idar da muka faɗa shi ne cewa taqdimul jarhul mufassar ala ta'dilil mubham ka'idar da muka ce kenan shi imamu Tha- shi imamu zahabi ya ce fiqa indi kaga wannan ta'dil ne mubham to su kuma sauran sun faɗi sun faɗi wajihin jarhin sa kuma shine taqdimul jarhil mufassar ala ta'dil al mubham kowaye ko wanda ya faɗi wannan musamman aka yi ittifaq a kansa ai shine ya faɗi wannan ka'idar kaga ai aka sun waccan ce kamar yadda ba a karɓi maganar maganar suka akan wanda ya zamanto cewar an yi ijma'i akan adalarsa da imamarsa ba to haka zalika kuma ba za a karɓi maganar taufiƙin wanda aka yi ijma'i aka yi ittifaƙi akan cewa matruk ne ba Eh. idan an ci an karba a can nan ko ba a karba ba ai kaga ba ya adalci ba alkailu bi mikyalaini kenan na'am خامسا na biyar لا عبرة بجرح من- بجرح bi jarhin na'am إسناده إلى الإمام المحكي عنه ba a itimadi ba a lura ba a karban suka wanda isnadinsa ya zuwa ga malamin shi al'imamu shi babban malamin da ya yi shi da aka rikaito da gare shi bai inganta ba ko ba ka ba ba sai ya inganta ba to idan akwai suka akan isnadin to ba a itibari da shi to wanda yake nuna maka kamar yanda a wajen riwayar hadisi ake bibiyar abu kwakwaf wajen tabbatar da isnadi cewa ya inganta haka wajen nakalto maganganun a imatul jarh wa ta'dil dole sai da isnad eh a ba min babu aula ba dai a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine min babu aula malam muktar gaskiya ne hadisin shi to sai dai watakila magana ka za ta ce min babu aula haka ne tunda in ba a san maganganun a imatul jarh wa ta'dil din akan su ba yaushe za a san akan isnadin hadith din eh na'am قال الحافظ ابن حجر al-hafiz ibn hajar yace ونقل ابن الجوزي da ibn al-jawzi ya ruwaito من طريق الكديمي daga hanyar muhammad ibn yunus al-kudaimi yunus al-kudaimi عن ابن المديني daga ali daga ali ibn al-madini عن القطان daga yahya ibn sa'id al-qattan أنه قال cewa ya ce أنا لا أروي عنه ni bana riwaya daga gare shi يعني أبان بن يزيد yana nufin aban ibn yazid al-attar ɗaya daga cikin asatinun riwaya daga ahlul basra وهذا مردود ya ce wa hada mardud in ji ibn hajar wannan maganar a bar jefar da ita ce لأن الكديمي ضعيف saboda kudaimi din nan da'if ne ba ina ruwan suna da zai banci haba marwan na'am مما يؤكد اعتبار ذلك daga cikin abin da yake karfafa lura da wannan فيما ينسب إلى الأئمة من a الأقوال cikin abin da ake nasab ake dangantawa ya zuwa ga manyan malamai na daga maganganu رسم الحافظ ابن الحجاج حافظ أبي الحجاج to kula da ka'idar alhafiz ibn abil hajjaj المزي yusuf almizzi لمنهجه ga manhajinsa في مقدمة كتابه a cikin wato dibajar a cikin muqaddimar littafinsa تهذيب الكمال tahdhibul kamal fi asma'ir rijal حيث قال a inda yace ولم نذكر إسناد كل قول من ذلك ba mu ambaci isnadin kowace magana da mu- daga cikin maganganun aimatul jarh wa ta'dil ba فيما بيننا وبين قائله tsakaninmu da kuma malamin da ya faɗi wannan maganar خوف التأويل saboda jin tsoron kan littafin ya tsawo amma duk magana da ya kawo ta imamu ahmad ko yahya ibn ma'in yana da isnadi amma bai faɗa ba saboda khawfut tatwil na'am وقد ذكرنا من ذلك الشيء بعد الشيء amma mun ambaci wani abu bayan wani abu akan wannan لئلا يخلو الكتاب من dan الإسناد dai kada littafin ya zamanto babu isnadi a cikin sa على عادة من تقدمنا من الأئمة في ذلك a bisa al'adar wanda suka gabace mu na daga manyan malamai akan wannan su haka suke yi kamar kamar irin su abin nan su khatibul baghdadi a cikin tarihi baghdad kamar ibnu asakir a cikin tarihi dimashq in zai kawo maganganun malamai akan rawi haka zai kawo da isnadi wannan shine al'ada haka ma ibnu adi a cikin kamil dinsa na'am وما لا نذكر إسناده فيما بيننا وبين قائله to wanda duk ba mu ambaci isnadinsa ba tsakaninmu da wanda ya faɗi- tsakaninmu da malamin da ya faɗi maganar وما كان من ذلك بصيغة الجزم to abin da ya kasance a cikin wannan bisigatil jazmi da sigar da ake ta take yanke وهو مما لا نعلم بإسناده عن قائله المهكي ذلك عنه بأسا to yana daga cikin abin da ba mu san wani laifi ba da isnadinsa daga wanda ya faɗi wannan magana da ake hikayarta ba mu san wani laifi a cikin wannan isnadin ba idan kamar ya ce ƙala ahmad ko ƙala ibn ma'in ko wathaqahu nasa'i in ya faɗe shi bi sigatil jazmi shine sigatul mabni lil fa'il kenan Mm. ita ce sigatul jazmi ba mabni lil maf'ul ba wa qala wa zakara wa rawa to ya nuna tsakaninsa da wanda ya faɗa isnadin wannan ingantacce ne kamar dai ba- kamar dai bukhari a wajen ta'liq ko ba haka ba ba haka muka yi ba a wajen bukhari duk abinda wa ma rawa bi shaykhihi f- bi qala fa fil asahhi kum lahu ittisala Mm, idan ya ruwaito da shaykhin sai ya ce eh, qala yana nufin tsakaninsa da shi muttasil Mm, na'am وما كان منه بصيغة التمريض wanda kuma muka ruwaito shi bi sigati tamrid da sigar wato rashin lafiya raunanawa ربما كان في إسناده إلى قائله إلى قائله ذلك نظر to watakila akwai abun duba a cikin isnadin sai zuwa ga wanda ya faɗa in kama ya ce wa zukira wa ruwiya wa qila an fulan to wannan ya nuna kan cewar wato bi sigati tam shi yasa in zaka kawo maganganun mirzi a cikin tahdhibul kamal sai ka ce wathaqahu ahmad eh, kama dhakarahu al-mizzi anhu bi sigati bi sigati al-jazm eh, sai ka faɗa na'am ramar Allah shi ma kila sai gata tabri shi قيل صيغه التمريض شيء اي دم مبنيه للمجهول دل مبنيه للمجهول صيغه التمريض شيء
Assalamu alaikum. Malam kenan shi a haka ma zai tsawaita littafin da shi ke haka ma bai tsawaita littafin ba ko kun san adadin ajza din da yazo ko juz'i nawa ne al- tadibul kamal Ar- a a ina ya tufatul ashrami tahdhibul kamal juz'i nawa ne zai kai ina ji 38 ko da tara ko mhm kamanta na'am ai shine ake tahdhibut tahdhib zamu zo mu karanta littafan dan in mun gama wannan idan mun gama aljarh wa ta'dil shekara ɗaya fa ake ana karatun sa fa a madina shekara ɗaya muke muna karatun sa awa biyu duk mako a biyu shekara biyu ba zai yi ba za dai a daidai dai gwargwado insha Allah zai kokarin fito da muzakirar da ya na kutubul jarh wa ta'dil wanda ya rahmatullahi alaihi gara ma makaranta ya samu ladan bawan Allah na jin bai cika hamsin bayar su a duniya ko farko farkon hamsin abdulaziz ibn abdulaziz al-abdulatif na'am wa nadhiru ma taqaddama to a a kwatankwacin abin da ya gabata an la yuqbala tawfiqun lam yasiha isnaduhu ila al-imam al-bahthi an kan ba za a karbi hukunci da fiqa hukunci da adala da a, wanda isnadin ya zuwa ga sh- malamin da ya faɗe shi ya zamanto bai inganta ba
wa min dhalika daga cikin wannan narahu ali ibn abd al-aziz al-baghawi abinda ali ibn abdulaziz al-baghawi ya ruwaito an sulaiman ibn ahmad daga sulaiman ibn ahmad qala ya ce al-hadith mashhur sami'tu abdurrahman sami'tu abdurrahman ibn ibn mahdi yaqul na'am naji abdurrahman ibn mahdi yana cewa ما رأيت شاميا أثبت من فرد بن فبال min faraj ibn fadala ban buga wani malamin sham ba da ya fi aminci daga faraj ibn fadala shi kuma wannan ya shahara da cewa da'if ne amma aka ruwaito wannan Ib- Ib- ibn mahdi ya ce ma ra'aitu shamiyan athbatu min faraj ibn fadala har ya faɗi wannan na'am qala al-hafiz الحافظ بن حجر al-hafiz ibn hajar ya ce لا يغتر أحد kada wani ya rudu بالحكاية المروية da hikayar da aka ruwaito في توثيقه daga wajen wato hukunci da adalarsa عن ابن مهدي daga ibn mahdi فإنها من رواية سليمان بن أحمد da wannan daga riwayar suleiman ibn ahmad ce وهو الواسط shine alwasiti wa huwa kazzab makareci ne to ka gani saboda haka la yughtar me me الواسطية suleiman ibn ahmad alwasiti وتقيدة في الواسط alwasiti nisba ila ila wasit gari ne a- a a- a junub a- a- a- ana ce mata fil jazira a mantakar jazira aljazira ita ce mantakar da take tsakanin sham da iraq yawanci yanzu kusan a arewacin syria da kudancin turkey ita wasit tana kudancin turkey yanzu Mm. yana ta- tana daga cikin garuruwan da musulmi suka kafa ta yawanci ribat ce tsakaninta da- da daular rom yawanci malamai in suna so su je su yi ribat can suke tafiya alwasir bari mu ga bari ku ji abinda aka ce akan faraj ibn fadala abinda hafiz ya ce a kansa faraj ibn fadala فرج ابن فضالة ابن النعمان التنوخي أبو فضالة الشامي ضعيف من الثامنة shi ko Suleiman ibn Ahmad gashi na ya faɗa amma ka san fa Suleiman ibn Ahmad dara kutni ma fa Suleiman ibn Ahmad ai a- a- a- a- Tabarani shi ma Suleiman ibn Ahmad ne saboda haka dag- daga daga nisbar ake bambancewa eh kar ka je ka ce ah Suleiman ibn Ahmad da- a- Tabarani fa kenan Suleiman ibn Ahmad al-Wasiti bari mu gani ko yana cikin rijal kutubis sitta babu Suleiman ibn Ahmad a cikin rijal kutubis sitta na'am nan za mu tsaya ko to shikenan so za mu tsaya za mu tashi babit na shida insha Allah na'am to subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik